الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل شيخنا والحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمران قال سمعت وهبا يقول قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزته انه من اعتقم بي فانكادت السماوات بمن فيهن والارضون بمن فيهن فاني اجعل فاني اجعل له من ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فاني اقطع يديه اسباب السماء واخسف به من تحت واخسف به من تحت قدميه الارض فاجعله في الهواء ثم اكله الى نفسه كفى بي عبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني فأنا أعلم بحاجته فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه قال أحمد وحدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدي قال حدثنا من سمع طعن الخراساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له حدثني حديثا احفظه عنك في مقام هذا وعز قال نعم اوحى الله تبارك وتعالى الى داود عليه السلام يا داود انا وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي اعرف ذلك من نيتي فتفيه السماوات السبع ومن فيهن والارضون السبع ومن فيهن الا جعلت له من بينهن مخرجا أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم مني عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك من يدي إلا قطعت أسباب السماء من يدي وأسقط الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي واد هلك وهذا الوجه أظهر للعامة من الذي قبله ولهذا خوطب به في القرآن أكثر من الأول ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول وإذا تدبر النبي القرآن وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول وهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به ودعاءه ومسألته دون ما سواه ويقتضي أيضا محبته وعبادته لإحسانه إلى عبده وإثبات نعمه عليه فإذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا منه إلى الوجه الأول ونظير ذلك من ينزل به بلاء عظيم أو ساقة شديدة أو خوف مقلق فجعل يدعو الله سبحانه ويتضرع إليه حتى فتح له من لديه مناجاته وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولا ولكن لم يكن يعرف ذلك أولا حتى يطلبه ويشتاق إليه وفي نحو ذلك قال القائل جزى الله يوم الروح خيرا فإنه أرانا على عباده أم ثابت أرانا أرانا أرانا مصونات الحجال ولم نكن نراهن إلا عند نعت النواعي.
بسم الله الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya marar iyaka ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imominsa kuma da ya sake haɗa mu a wannan safiya safiyar lahadi 23 ga watan safar shekara ta 1439 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne sha biyu ga watan sha ɗaya a shekara ta bakwai a lissafin miladiyya darasin mu na talatin da shida kenan ko? ko da bakwai? yawo na'am darasi na talatin da shida a karatun mu na littafin izaqatul lahfan na malam ibn qayyim jawziya rahimahullahu ta'ala kamar da muka ji malam ya karanta mun dama mana wajihi na biyar a babi na shida babi na shida da yake bayani akan babu sa'ada da zuciya wato babu farin ciki da murna da cimma buri da cin nasara babu jin daɗi babu ni'imtuwa babu gyaruwa sai idan wannan zuciya ta riƙi Allah maɗaukaki mahalicinta a matsayin shine abin bauta a gare ta ya kawo mana fuskoki da dama muna fuskata biyar ne yanzu ko yawo da suke nuna wannan abin da ya ambata mun tsaya inda ina jin mun karanta wannan aya saboda mahon bidarri mun yi ko a kansa muka tsaya tsayi to za mu tashi da yace qala al imam ahmad al imam ahmad bin hanbal ya ce la'alla wannan riwaya tana cikin kitabu zuhud ne na imam ahmad bin hanbal ba cikin musnad ba galibi littafan da suka tattara maganganu akan wannan babi musamman babin zuhudu an sa masa suna da wannan suna ɗin kitabun zuhud akwai na hannad ibn sari akwai na shi al-imam ahmad akwai na abdullahi bin mubarak duk akwai riwayoyi irin wannan a cikinsu duk da wanda ya aiki akan wannan ya faɗi cewa bai samu wannan riwaya ɗin ba amma dai mu karanta abin da ya ambata mana قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن حمام الصنعاني قال أخبرنا عمران قال سمعت وهبا وهب ابن منبه شيء أكيد أنت تند داما غالبي تند شيء داب يهودي ني مسلمتا تابعيني kuma akwai riwayoyi na littattafan da suka gabata da taura da makamantansu ana ruwaitowa daga hanyarsa yakan faɗi irin wannan maganu da ya shafi annabawan da suka gabata ko littafan da suka gabata ya ƙulu yana cewa ƙalallahu azza wa jalla fi ba'di kutubihi Allah maɗaukaki a wani daga cikin littattafan da ya saukarwa annabawansa ya ce bi izzati na rantse da buwayata innahu man i'tasama bi cewa duk mutumin da ya makalkale min ya riko da ni mana kama hanya ta fa in kadat samawatu biman fihinna to da sammai da dukkan abin da ke cikin ta za su kulla masa makirci su kintsa masa wata dabara wani shiri na cutarwa shine kadatu daga kaidi wal arduna da ƙasai guda bakwai su ma biman fihinna da abin da ke ciki baki ɗaya nan kun ganin ba tsaya kan mala'iku a sama ko ɗan adam da aljan a ƙasa ba ko duk abin da ke cikin sammai da ƙasa da za su haɗu su yi ƙulla shiri na cutarwa ga wani wanda ya riƙo da Allah fa inni aj'alu lahu min zalika makhraja to zan sanya masa mafita daga wannan shirin nasu da kullun nasu wani nuna maka to ballantana mutum ɗaya ko ballantana mai rauni to sai ce wa man lam ya'tasim bi wanda ko bai kama Allah ba fa inni Allah ya ce fa inni aqta'u yadayhi min asbabis sama'i to zan yanke hannunsa daga sabubban sammai وأخسف به من تحت قدميه الأرض زن كما كسب كسا تكسن معنى ذا أبود كسا أجني تدق كسن abin da ake nufi kenan da khisfu ana asalin abin da ake nufi ma shine ƙasa ta dare gida ya fada ko mutum ya fada ciki shine ma ake ce ma khasf to Allah mun dauki abin da ke faɗa anan gurgurdan wannan riwayar kamar da Wahab ibn Munabbih ya ambata shine za a yanke masa sababi na zuwa sama sannan kuma ƙasan za a yanke ta kun ga zai riƙa reto kenan a sama yawwa fa aj'aluhu fil hawa'i gashi nan sai in sanya shi a iska haka thumma akiluhu ila nafsihi sai kuma in bar shi da kansa sai mu ga yadda zai sama ba zai iya zuwa ba ƙasa an janye ta ta ƙasansa kuma an bar shi ba taimako ka gaya min yadda zai wannan bai riko da Allah ba haka Allah zai masa kun ga me zai faru kun ganin ba a faɗi cewa sammai da ƙasa sun zama masa abin taimako ba tunda aka ce an yanke to ba buƙatar ajiya maka da mala'iku da aljanu da mutane sun tattaru tare da shi an gane abu ai mun san akwai hadisi wanda ya kama da wannan ma'anar hadisin ibnu abbas ko hadisi shi ma kudusi kuma sahihi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗin cewa da a ce mutane za su taru gaba ɗaya a ce za su amfane ka da wani abu to ba za su amfane ka ba sai da abin da Allah ya rubuta maka za ka same shi da kuma mutane za su taru gaba ɗayansu na sama da ƙasa a ce za su cutar da kai da wani abu to ba za su iya ba sai da iya abin da Allah ya rubuta zai taɓa ka zai same ka ai mun san wannan yawwa kun ga yayi kama da wannan ya fassara mana wannan don haka ko wannan an sa shi a babin isra'iliyat ta bangaren sanadi bai inganta ba to wancan hadisin ya fassara mana wannan don haka ma'anar sahihiya ce ko da isnadin bai inganta ba haka wanda ya riko da Allah madaukaki to Allah zai taimake shi Allah zai kare shi daga dukkan sharri duk dan adam da ba dan adam ba in za su haɗu su cutar da shi ba za su iya ba to haka nan kuma wanda bai riko da Allah din ba ya rabu da Allah ba ruwansa da shi to gaba ɗaya wani taimako ma ya zo masa daga saman ko ya zo masa daga ƙasan ba zai yiwu ba kamar da aka wasafta a nan za a bar shi haka yana lilo a sama ko da an ce lilo ma ai akwai abin da ka rike ko ba haka ba za a yi suspending ɗinsa haka zai rika yawo wannan kuma yadda Allah yake rike da sama ba ta faɗo ba to haka shi ma zai zama in ba taimakon Allah ya koma ba to ba zai samu na kowa ba ba taimako daga sama daga wanda ba Allah ba babu taimako daga ƙasa daga wanda ba Allah ba sun ma'akiluhu ila nafsi sai in bar shi zuwa kansa sane ce kafa bi haka ne ko kafa bi li abdi malam na wadatu gabawa na a matsayin dukiya idza kana abdi fi ta'ati in bawana yana cikin da'ata u'tihi qabla an yas'alani zan ma bashi tun kafin ya tambaye ni in bawana yana bauta min in ji Allah to zan bashi tun kafin ya roƙa domin su bukatun waye ya fi ka sanin bukatarka ya fi ka sanin abin da kake so ya fi ka sanin abin da zai ma amfani ya fi ka sanin abin da zai cuce ka sannan kuma ya fi ka sanin ta inda abin zai zo ma kai ya fi ka tausayin kanka ina ce tsananin san kanka ne da tausayin kanka yasa kake son ka samu alheri ka kawar da sharri to shi ya fi ka tausayin kanka yadda duk kake ganin kana son wani abu mai amfani to Allah ya fi ka son wannan amfanin ya same ka ya fi ka san wannan sharrin ya kau daga gare ka me ya rubuta an
كفى لعبدي ملأ mal'an yasa yawwa wannan naku shi ne daidai nan kafa bi yasa ne wannan za ku din ya fi naku ya fi daidai ma'ana cewa kafi li'abdi mal'a tafina a cike yake gabawa na wannan ma'anar tafi to yau za mu sai dai mu gyara shi shi ne cewa ya kafa bi li'abdi malan akwai mai irinsa kun yi ijima'i mun saba muku wannan naku shi ne daidai kaffi li'abdi mal'a mal'a ana nufin a cike tafin hannu na Allah subhanahu wa ta'ala a cike yake ga maslahar bawa don haka in dai ya masa da'a to ko bai tambaya ba zai samu abin da Allah maɗauki masa tattalinsa jazakallahu khair wa astajibu lahu haka ake so in ka ji wani abu a karatu ba sai daga baya ka faɗa ba a lokacin a faɗe shi yace wa astajibu lahu qabla an yad'uwani sannan kuma zan amsa masa tun kafin ma ya roƙe ni kafin ya daga hannu ya addu'a ya Allah bani ya Allah bani Allah biya masa bukata فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه معنى فأنا أعلم منه وتمير أكوتا يوا نينا في شيء سني بحاجته دبقات التي ترفق به وذات مسا أمباني duk abin da zai masa amfani to na fi shi sanin sa an fahimci abin yawa to wannan ita ce riwayar ta farko da al-Imam Ahmad ya rawaito kuma kamar da na ambata mana la'alla juz'in ta kamar da shi malam ya faɗa ce warawa juz'ahu al-akhir Ahmadu fi az-zuhdi sai sai qala qala Ahmad har yanzu ne al-Imam Ahmad ya ambata wa haddathana Hashim ibn al-Qasim قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخراساني da wannan isnadi kun ji shi wani asali ko da ba magana isra'iliyat ba ne akwai ibhami a cikinsa ko? wani ce akwai ibhami kuma sababi ne na zaman isnadi ya zama mai da'i ya ce haddasa na man sami'a a ta'a wanda ya ji daga afa'u shi ya ba mu labari kun ga ba a mace shi babbalin sana a san sika ne ko ba sika ba qala ya ce laqitu wahab ibn munabbih na hadu da wahab ibn munabbih wa huwa yatufu bil bait yana dawafi a dakin Allah fa kuntu lahu sai nace da shi haddithni hadithan shi nan zancen tsakanin waye da waye ata al-khurasani da kuma wahab ibn munabbih shi wahab shi ata al-khurasani shine ce ya hadu da wahab ibn munabbih yace da shi haddithni hadithan ba ni wani labari ba ni wani hadisi ahfazuhu anka fi maqami hadha sai ka bani wani hadisi da zan kiyaye shi in haddace shi in ce kai ne ka gaya min a nan gurin nan ka gaya min yanzu wa aujiz wa aujiz kuma ka takaita kar ka tsawaita wannan za a ce wani irin dalibi ne wannan ko ba ka wani shi yake son hadisin inda gaba ɗayan tabi'ai ne Allah amma duk da haka in dai har za ka ɗauki karatu a gun mutum to yana buƙatar ladabi da Allah ba irin wannan ba ko da Allah akwai wani wajihi da ya sa ko ta hanyar sun saba irin wannan yau ko dan wasa-wasa da makamanci wannan sukan yi irin wannan ko kuma ya nuna tsananin buƙatar ɗalibi ga ilimin da ke tare da malaminsa kuma magiya ce dan Allah a gurin nan ina roƙonka don in ba yanzu ba ba zan sake ganin ka ba a taimaka mini ga kaza da kaza wannan kuma wala'in ɗalibi yakan kai ga irin wannan abin wani lokaci akan samu haka to kuma gwargwadon dai halin da malami yake kuma shi ma gwargwadon ɗabi'ar malamin ko yawa wani mai zafi ne in ka tsaye da shi a hanya zai ce dan me zaka tsaye da ni wani kuma mai iya karɓar haka ne to la'alla shi yana ciki yana da cikin ɗabi'unsa da ake ambatawa na kirki shi wannan bawan Allah mutumin kirki ne matuƙa ƙwarai da gaske kimma ne a wajen akhlaq shi wahab ibnu munabbih da haka irin waɗannan abubuwa ya ta sama fiha irin abin da kamar irin su imam maliku ba su karbi irin wannan sai imam maliku yau ba wai dan girman kai bane amma kowa kuma da irin waɗannan al'amuran kuma yadda ambata maka suna daga cikin abubuwan da sukan koma zuwa ga afradin ɗabi'ar kowane mutum abinda wani zai tahammulinsa nan ba zancen halal din da haram ake ba ko amma ana zancen ɗabi'ar da wani zai iya daurewa wani kuma ba zai iya daurewa ba imam malik ba mai girman kai bane amma kuma shi bai wulaƙanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bar wani ya wulaƙanta ba shi fa idan zai zo makaranta ya karantar sai ya je ya yi wanka in dai zai karantar da hadisi in wani zancen ne zai iya zama haka ka a dai ko fiqhu ne da ilimi a yi masa fatawa amma zai karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga ya kintsa yayi ado kayan da yake sha'awar kowa ya ganshi ciki to ilinsa zai zo ya ilmantar da hadisi kaga wannan girmamawa ne ga abin da yake to in yana wannan wani ya zo ya tsare shi akan ya bada hadisi ba lalle ne maka wannan yau to mu je dai qala sai yace na'am sai ce to shikenan kaga ba ba wata jama sai ce auha Allah tabaraka wa ta'ala ila Dawud alaihi salam Allah madaukaki yayi wahayi zuwa ga annabi Dawud na gaya mana da ba yahudi ne musulunta da haka maganganunsa daga attaura da zabura da sauransu ya san su sosai malami ne sai ce Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi Dawud ya Dawud amma wa izzati wa azamati ina maka rantsuwa da buwayata da girmata da girmana la ya'tasimu bi 'abdun min ibadi duna khalqi babu wani bawa daga cikin bayina da zai makalkale min ya riko da ni koma bayan halitta ta ma'ana ya rabu da halitta ta ya makale min ni kadai in ji Allah kun ga kullum zancen da ake ana so a koya maka mai tauhidi ka rabu da kowa ka kama Allah hatta a cikin lamurin duniya gaba daya ko menene ko magun Allah in shi ya yadda to shi zai hayya a sababi ya kintsa sababin da kowaye a duniya zai zama sababi ya kawo maka ko ya so ko bai so ba amma in kai ka koma gun sababin me yasa a babin magani malamai suke magana akan ya halatta a yi magani ai ko a matsayin magani me shi sababi yawwa kada ka baiwa magani matsayin da ya fi sababi iyakar abin da zai kenan magani ba shi ne ke yi ko hanawa ba ba shi ke bayarwa ko ya hana ba shi ke yi ko ya ƙi ba shi sa yake da kyau masu harkokin tallace-tallace da ake sawa mutane a rediyo su rika kula da irin waɗannan abubuwa in tauhidi ya kama mutum ba zai faɗi irin abin da wasu zaka bi suna faɗa ba ta faɗi wani magani a ce ai shi ke kawo waraka ko ba ka yi cewa ba ce yau ko a ce yankan wuka wannan irin aikin wanda ake ce musu malamai kenan da bokaye da ake zana cewa na ai aikin sa kamar yankan wuka ko kuma magani da ake talla ai ka dogara ga kaza ma haka zaka ji an ce ai magani kaza zai baka kaza shi ke maganin kaza shi ke kawo kaza duk in ka faɗa min babu sabab to ba laifi amma isnadu an naf'i wa to ga wani wanda ba Allah ba wannan matsala ce suka ne ga tauhidi in aka same shi kuma daga zuciyar mutum ya yadda wani abu ba Allah ba ya burru wa yanfa to za a samu shirka ai mun taba wannan zance ina jin anan ne ma ko yawa duk yadda kake shan magani to ka dauke shi a matsayin sababi kar ka dauke shi a matsayin a shine asali mai yi ko mai hana to ballantana abin da ba maganin ba kamar irin su layu guru da sauransu wanda waɗannan abubuwa ba su da alaƙa mubashira da ciwo itikadi ne ko yawwa kamar ka ɗauki silai ne ka ɗora a cikin ka kace maganin ciwon ciki kwandala menene misali irin ai akwai wani abu ne kwandala da ake sa maganin ciwon halbiya din nan ko duk yana cikin irin waɗannan abubuwa ne wai sai a goga maka haka kawai ba ba komai me alaƙar a yanzu ina jin an daina ma an daina ko har yanzu ana yi to Allah ya sauke to duk irin waɗannan abubuwa ka'ida a babin magani kar ku sa mu shiga kuma babin magani ka'ida a babin magani ita ce ko dai ya zama abu jarraba nassi ne yace a yi amfani da shi to duk abin da ba nassi ne yace ba ɗayan biyu ai abu na biyu shine a duba an jarraba an gwada yana amfani kuma saboda yana da alaka da ciwon mubasharata sakiya akan ciwo ake sata magani haɗiyarsa ake da ruwa sai ya bi jiki ya bi jini ya aiki ko ko sassaƙe ne ko kuma ƙwaya ce saboda duk an gwada in an yi yana yi to amma duk abin da ba shi da tasiri mubashir shine kamar yadda na bada misalin a ɗauko ƙwandala kwabo ko sisi ko taro irin na da alika a ido saboda ana ciwon da ake kira hasbiya wannan ba su da wata alaka ko ka ɗauki fankon ashana ka ɗora a kan gulandanka kaga ba shi da alaƙa ina abin ya haɗa ashana da gulando babu aiko to irin waɗannan irin waɗannan duk abin da ba shi da alaƙa mu ba kaga da a ce wani garin magani ne aka dandaka shi aka ce ka zuba a kan gulandan wannan za a ce an gwada yana yi an fahimci wannan zai halatta amma abin da ba shi da wata alaƙa mu ba ka zo ka sa shi to sai a ce na farko ba nafsi bane na biyu ba tajriba ba ce don haka ja'alu ma laysa sababan sababan wannan menene shirka ce karama wa atiqadu annahu yadhurru wa yanfa wannan kuma shirka ce babba an gane wani abu da haka karka bari ka sanya wani wanda ba Allah bane tsakaninka da Allah shikenan to ya ci gaba yake cewa la ya'tasimu bi abdun min ibadi duna khalqi a'rifu zalika min niyyatihi zan kuma san haka daga niyyarsa ma'ana duk lokacin da bawa na daga cikin bayi bawa daga cikin bayi na inji Allah yayi riko da ni ya rabu da kowa a arifu zalika min niyyatihi zan san haka daga niyyarsa fatakiruhu samawatu sab'u wa man fihinna kuma a ce da sammai da abin da ke cikinta gaba daya sammai guda bakwai da duk abin da ke ciki wanda muka sani da wanda bamu sani ba da mai hankali da mara hankali dukka takiduhu su kulla masa wani shirin makirsi wal arduna sab'u haka nan kasai guda bakwai wa man fihinna da abin da ke cikin su duk abin da ke yawo a cikin ƙasa mai rayuwa a cikin ƙasa da saman ƙasa da cikin ƙasa wannan shi ake nufin da fiɗin duka to babu bawan da zai wannan illa ja'altu lahu min bainihinna makhraja sai na fitar masa mafita sai na bashi mafita sai na sanya masa hanyar da zai fita daga wannan makirci amma wa izzati wa azamati ina kuma rantsuwa da buwayata da girma na inji Allah la ya'tasimu minni abdun min ibadi bi makhluqin duni babu wani bawa wanda shi kuma zai makalkale wani bawa daban wani abun halitta daban duni ba ni bai rabu da ni in ji Allah ya koma gun wanda ba Allah ba a arifu zalika min niyyati in kuma san haka daga niyyarsa ya zama in yi hakan na san dama kuma in yi din ai za a sani yawwa illa qata'tu asbab as-sama'i min yadihi sai face duk wani sababi na duniya na yanke daga hannunsa ma'ana babu wani da zai iya amfanarsa duk kowane ne daga sammai da ƙasa mai hankali marar hankali to ba zai iya amfanarsa ba na yanke alaƙar ko haka ne wa asakhtul arda zan kuma janye ƙasa daga ƙasansa shine asakhtu wance saka shine kamar wannan da muka faɗa da zu yawa abu ba wai a nitsar da abu ba a dare ta ƙasa mutum ya rasa inda za shi idan ya faɗa dama shine ake ce ma khas yawa shine abin an yi khasfin ƙasa ta dare gidaje sun faɗa idan ake so an yi girgizar ƙasa a wasu wurare ai kuna gani yawwa to wani shine kaso min tahti qadamaihi ta ƙasan kafafunsa ta sama ya daga hannu ba amfani ta ƙasa kafafun ba inda ma za su taka haka zai zama shi ba a ƙasa ba shi ba a sama ba thumma la ubali bi ayyi wajin halaka sannan haka zan rabu da shi ban damu ba shine la ubali bi ayyi wajin halaka a wanne kwari zai halaka ya je can ya karaka ba ruwan Allah da shi ya bayan Allah waɗannan hadisai ko da magana a kansu ma'anoninsu duka ingantattu ne kuma wannan yana nuna maka cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa kishi ya fi kowa kishi kuma babu abin da zai sa Allah ya fushi da kai irin kama wani ka rabu da shi don haka karka bari ka jefa kanka a cikin wani yanayin da za ka zo ana ce maka abu kaza ba kyau yanzu kamar ana magana laya ba kyau goro ba kyau sai ka zo kana faɗa dole sai ka yi kwakwale-kwakwalen da za ka ce ai sai sun halatta ina ce idan mutum ya ji wani abu ana cewa yana da kyau ko ba shi da kyau sannan kuma ga irin rashin amfaninsa ko ba komai ai ba Allah bane ko ba haka bane to ai ka rabu da shugo haka koma abin da yake shine garanti ba ya fi maka amfani ba maimakon ka zo kana koko cewa dan me an yi an yi tsanani dan me za a ce kaza ba kyau in ba wannan abun Allah zai iya baka kariya ko ba zai baka ba to ka dauka ba shi ka je ka koma gun Allah ka dogara ga Allah ka dingina bukata ka dingina bukatar ka zuwa ga Allah sai ka ga ya fi maka da ka zo kana kokor cewa sai an yi fada a ce dan me za a ce kaza babu kyau a'a in ba kaza din za a samu magani ko ba za a samu magani ba to a rabu da kaza a koma zuwa ga Allah abinda Allah zai sa ya Allah ya fushi abinda zai sa Allah ya fushi da kai shine a ce ka riki wani wanda ba Allah ba to kada ka bari ko a ce wani ne a zuciyarka ba Allah ba sawa'un mutum ne ko aljini ko mala'ika mutumin kuma na kirki ko ba na kirki ba wa hadha alwajhu wannan fuskar azharu lil ammati min alladhi qablahu wannan fuskar ta a wannan babi din ta fi bayyana ga gama garin mutane waɗanda ba jahilai ba waɗanda ba malamai ba ta fi bayyana a gare su fiye da wadda ta gabata wadda ta gabata ana maka mukaranar da duniya da lahira abin da ya fi amfani gare ka Allah zai haɗa maka na'imul duniya wa na'imul akhira da maganar ganin Allah waɗannan abubuwa ai duk suna da alaka ne da wanda ya san aka yarda da su ko yawwa shi ko ammi wanda bai karatu ba ya fi fahimtar wannan irin zancen yawwa a haɗa shi da maganar faƙirancinsa da babu mai iya biya masa bukata sai Allah subhanahu wa ta'ala wali hada khutibu bihi fil qur'ani akthar min al awwal shi yasa in ka duba a qur'ani da wace irin fuska aka fi magana da waɗanda ba su yi karatu ba cikin alqur'ani an fi magana da irin wannan mutum cewa ka rabu da wani wanda ba Allah ba ka koma zuwa ga Allah wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim irin waɗannan ga sunan da yawa a wurare wa minhu da'at ar-rusulu ila al-wajh al-awwal kuma ta irin wannan hanyar ne a nuna maka musamman ai musamman in ka kasa ma abin zuwa gida biyu maganar rububiyya da uluhiyya ta hanyar wannan a nuna maka rububiyyar Allah da girman Allah da ikonsa shi ne mai arzutawa shi ne kuma mai rayarwa ainihin magana cewa babu wanda ke musharaka da Allah maɗaukaki a cikin wasu daga cikin abubuwa musamman a ce abin da ya shafi arzutawa da rayarwa babu mai musharaka da shi a ciki to idan ka yadda da wannan ai kuma wajibi ne ka yadda cewa babu wanda ya cancanta ka koma zuwa gare shi wajen bauta sai shi to wannan hanyar ta hanyar san ita annabawa da manzanni suka yi amfani wajen kiran amawa su ce kun ga babu mai muku kaza sai Allah babu mai muku kaza sai Allah in kun yarda da haka to kuma shi ya kamata ko ya wajaba ku koma ku bautawa wa idza tadabbara al-labibu al-qur'an idan mai hankali ya tuntuntuni ya karatun ta nutsu ya lura da al-qur'ani sosai وجد الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه الى الوجه الاول zai samu Allah madaukaki a cikin alkur'ani yana kiran mutane ta hanyar wannan fuskar zuwa ɗaya fuskar yau a nuna maka cewa ba ka da ƙarfin babu kuma wani mai ƙarfin da zai iya maka ai ita ce wannan fuskar da abin da aka nuna a nan kenan yanzu idan aka sa maka ya'su min khalqillah to ina zaka za a gamsar da kai cewa ba inda zaka in babun Allah ba saboda an sa maka yanke ƙauna da sama da abin da ke cikinta da ƙasa da abin da ke cikinta babu wanda zai iya amfanarka ai kaga ka ɓata lokaci idan ka tafi wurin sama da ƙasa da abin da ke cikinsu ko me me ake so a nuna maka ka rabu da su ka koma zuwa ga Allah kai ta haƙiƙin iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sannan suke cewa wa hadal wajhu haka ne ko يقتضي التوكل على الله والاستعانة به wannan fuskar ta wannan bayanan da muke yi yana hukunta dogaro ga Allah da kuma neman taimakonsa in dai har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce mana kullum ina nana ta wannan zancen in har zai gaya mana ya abin nan igiyar takalminka ta gefe ɗaya in ta yanke ko kai ba duku ne zaka iya dinkewa duk irin da bada kake da shi ballantana a ce ma zaka kai ma wani ya dinke maka to ka roki Allah ya Allah ka taimake ni akan gyaran wannan takalmi ko ka iya ka roki Allah wani yana nuna maka ashe kenan abin kar ka bari ka dogara ga kanka kar ka bari ka dogara da wani halitta da'iman ka zama mai roƙon Allah kuma wannan abin muka rasa a cikin abubuwanmu na rayuwa shi yasa muke shan wahala sosai a cikin rayuwarmu komai mu kankantar abu duk motsin da zaka mai da shi gun Allah zaka ga Allah na bude maka al'amura yana taimakon ka to amma galibi mun fi dogaro ga abin nan dabarun mu da wasu wanda muke da su ina da wani dan uwa kaza da kaza da irin waɗannan tunanukan ko kuma ni ina da dabara ta na yi tattali na yi za ka iya fi kowa tattali da tsimi da tanadi sai Allah maɗauki ya kawo abin ya halaka ana haka ko ba haka ba ka tattara an tattara an hana an ƙiti an isha ba a ji daɗi da abin ba ana ta tara dukiya sai Allah kawo bala'i ya faɗa kanta an amfana ko ba amfana ba amfana ba ashe me ya kamata kai da'iman ka zama tare da Allah kada ka zama mai almubazzaranci kada kuma ka saki hannunka haka a buɗe waɗannan abubuwan kullum in kana sa mizani a cikin harkar rayuwarka ka lura da tsakaituwa a kowane babi to insha Allah za ka ci nasara kuma kar ka manta da Allah daidai da sakon ɗaya kar ka bar Allah a cikin rayuwarka duk abin da kake so roƙi Allah kafin ka gaya wa kowa ma labari neman shawara za ka fara gaya wa Allah aiki za ka yasa aka koya mana istikhara istikhara sigar sunanta neman zaɓi kuma ma'anarta ba wai shine idan kai Allah zai maka magana ko za ka yi mafarki ko za ka ji wani abu a jikinka cewa ga abin da aka zaɓa maka ba kamar yadda mafi yawan mutane suke tsammani ba haka bane ba wanda zai maka wata magana ko ka wani mafarki ko ka ji wani wani idan ka na motsi alamar cewa shi aka zaɓan maka wannan duk ba wannan bace yawa taufiki ne daga Allah ka yi istikhara ita kanta ka ɗauke ta ibada ce ita istikhara ka roƙi Allah maɗauki shi ya fi kowa sanin komai ya Allah in ka san abin nan alheri ne a gare ni duniya ta da lahira ta da sauransu da sauransu ka kaddara mun shi in ka san sharri ne ya Allah ka kauda hankali na daga gare shi kuma ka kaddara mun abin da ke shine alheri ko ba ka take in kai wannan shikenan sai ka nemi shawara ta dan adam thumma fa'iza azamta fatawakkal Allah ciki na komai karka yi shi ba Allah ciki Allah ce muke Allah jefa mana tauhidi ya tabbata a zukatanmu wa du'a'ahu yaqtadi kenan shi ba du'a'ahu wa mas'alatahu roƙon Allah bauta masa sawun du'a'u ibada da du'a'u mas'ala dole ma siwahu banda wani wanda ba Allah ba kar ka bari ka dogara ga wani wanda ba Allah ba wa yaqtabi aidan har yanzu wannan fuska da muke tattaunawa tana kunsar mahabbatahu wa ibadatahu ka so Allah ka bauta masa li ihsanihi ila abdihi saboda kyautayinsa da kyautatawarsa zuwa ga bawansa wa isbaghi ni'amihi alaihi in ka tuno irin yadda Allah madaukake yake yalwata ni'imarsa akan ka shine isbaghi ya yalwata ta yayi ta da yawa gare ka duk rayuwar da za ka yi a duniya da za ka shekara dubu nawa ba za ka iya sakawa Allah maɗaukaki abin da ya maka na ni'ima ba ta hanyar bautarka a ce gaba ɗaya rayuwarka bauta ce to ba za ka iya biyan Allah abin da ya maka na ni'imomi ba wani mun san shi mun an sha magana a kansa fa idan abaduhu dan haka in suka bauta wa Allah su bayi wa ahabbauhu kuma suka so shi wa tawakkalu alaihi suka dogara gare shi min hadha alwajhi ta wannan fuska dakhalu minhu ila alwajhi alawwal wannan zai sa su koma su shiga ɗaya fuskar ta dogaro ga shi gaba ɗaya da kuma dukkan abin da suke bukata Allah madaukaki zai biya musu kuma ya zama cewa ta haƙiƙin ubudiyya ya tabbata a gare su wa nadhiru zalika man yanzilu bihi bala'un azim abin da zai kwatanta maka wannan yanzu mu saurara mu ga wani misali zai kawo mana mutum ne wani babban bala'i ya hau kansa ya haɗu da wani babban bala'i sawa'u rashin lafiya aw faqatun shadida ko talauci mai tsanani to ga wannan shi aka fi fahimta yanzu ko da talauci mai tsanani aw khawfun muqliqun ko wani abun tsoro wanda ya hana shi nutsuwa shine muqliq mun ce akalaka abin da ya sanya ka ka kasa nutsuwa ka kasa bacci tunani ya mamaye kwakwalwarka saboda girman wannan abin da ya dame ka ko ka rasa aiki ko ba lafiya a jiki ko ta cuta an ce kana da ita ko tsananin talauci ya dame ka wanda irin abubuwan da sukan sa mutum su kaɗai su sa ya rame saboda zulumi ai mun san irin wannan suna nan da yawa yau فجعل يدعو الله سبحانه ويتبرأ إليه to shi wannan wanda wannan abu ya same shi sai ya dora ya dosa yana roƙon Allah maɗaukaki wa ya tabarra'u ilaihi yana kaskantar da kai zuwa ga Allah ya Allah ka taimake ni ka fidda ni daga wannan damuwa ya Allah kai min maganin wannan abu ya Allah wannan aiki ka bani shi ya Allah wannan cuta ka raba da ita ya Allah kaza da kaza da kaza wannan talauci ya Allah kai min maganin sa yana addu'a yana addu'a hatta fataha lahu min ladhizi munajatihi har Allah ya bude masa dadin munajati kun san munajati ganawa da Allah ka ji a jikinka kana shiri da Allah ka bar saban Allah ka koma zuwa ga Allah ka dogara gare shi ta kawata cika maka zuciya tunaninka kullum Allah dogaranka ga Allah ka gamsu da Allah ba ka dogaro ga kowa to akwai wani daɗi da wannan abin yake da shi wanda yake yi ya san yadda daɗin yake to Allah zai buɗe maka ƙofar munajati wa azimi menene a gaba sai an zo yawwa wa azimil imani bihi da kuma girman imani da Allah wal inabati ilaihi da komawa zuwa ga Allah zai bude maka ma huwa ahabbu ilaihi min tilka alhajati abinda zaka ji ma ya fi maka kafi son sa fiye da watan bukatar da ita ce ta jawo ka samu wannan alakar da Allah an gane abu ko ba a gane bukata ce ko larura ce ka shige ta a wurinka kamar tana da girman da ta ɗauke hankalinka da tunaninka amma addu'ar da kai da ƙasƙantar da kai da kai zuwa ga Allah sai buɗe maka wata ƙofa ta ganawa da Allah Allah ya karɓe ka Allah ya yarda da kai Allah cika maka zuciya da imani da koma zuwa gare shi sai ka ji ka samu wata alaƙa da Allah da tafi maka duk wata ma bukata ɗin sai ka manta tsananin talaucin saboda ka shiga fadar Allah kuma an karbe ka wannan karɓuwar da za a yi maka abun Allah ta fi waccan buƙatar da neman magani akan waccan matsala an gane abin da ke nufi to shine a ma huwa ahabbu ilayhi min tilka alhajati allati qasadaha awwalan wanda ya nufe ta a karan farko walakinahu lam yakun ya'rifu dhalika awwalan hatta yatlubahu shi a karan farko lokacin da yake tsananin buƙatar waɗancan abubuwa nasa ko a yi masa maganin damuwarsa bai san wannan ƙofar ta munajati ga Allah da daɗin imani da koma zuwa gare shi da dogaro da cikar zuciya da imani da takawa bai san wannan abun ba a karan farko bai sani ba sai da ya shiga wannan larura akwai mutane ai da dama da zaka samu barin su ga zunubi da tubansu yana da sababin shigar su ga wata matsala ana samun haka ko ba a samu wata matsala ya shiga mai tsanani ita ce sababin tubansa amma da bai shiga matsalar ba wani gaba ɗaya ma wa'azin ma ba zai shiga kansa ba ballantana to amma da ya samu damuwa kullum addu'a ya Allah kaza ya Allah kaza sai kuma a shiga karance karance sai a shiga jin wa'azozi a cikin wa'azin da zai je sai a koya masa wata dabara ta sallar dare ne zikiri sai ya shiga yana yi sai samu wani daɗin haɗuwa da Allah da sabon munajati da Allah sai ya ji wannan abun ya fi masa ma amfani fiye da maganin matsalarsa da ita ce ta koro shi zuwa ga wannan hali an gane dai misalin insha Allah to shike nan zancen da yake faɗa sai ce wa yashtaqu ilayhi kuma ma'ana hatta ya tulubahu har sai ya nema wa yashtaqu ilayhi kuma ya yi shauki zuwa ga wannan abu wa fi nahwi dhalika qala al-qa'ilu wani malami yana cewa ibnu mayyada sunan mai wannan magana din nan ya faɗa ku a ƙasa ba ce bai samu ba to kun san dai baitocin larabci malamai suna amfani da su don su nuna wani saƙo shi yasa ake son ka koyi adab ba ladabi ba adab adabin larabci literature zai koya maka sanin asalin ba language din kawai ba literature yana tafi da sanin al'adu da sanin tunani da tarihi na al'umma to in kana son ka fahimci qur'ani ka fahimci hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kana buƙatar irin wannan adabi din shi yasa zaka ga malamai suna istidlali da baitoci na waƙe akan haka dan abin da suka kunsa na wa'azi sannan da ma'ana da za ta bayyana a gare ka wani lokaci zancen ma asali yana da alaka da wani abu ne da zaka ji kaman ba mai kyau ba na ana maka zancen mata a cikin wani baiti to amma saƙon da ke ciki za ka kalla ba lafazin waɗannan baitocin da zahirin ma'anonin ba an gane abu gashi misali yace wannan mawaƙin yana cewa jazallahu yawmar rau'i khairan fa innahu arana ala illatihi umma thabiti arana masunatil hijali wa lam nakun narahunna illa 'inda na'tin nawa'iti jazallahu yawmar rau'i Allah ya saka wa ranar tsoro da firgici kaji wani irin zance ranar da aka tsorata aka firgita Allah ya saka mata da alheri me ta yi fa innahu domin ko wannan ranar a rana ala illatihi ya nuna mana ta dukkan halayensa shine ala illati ala jami'i ahwalihi ta dukkan ta dukkan halayen wannan wuni mun fahimci mun ga ummu sabiti mun ga ummu sabiti za ka yi mamaki inda zancen ya dosa ko a rana masunatil hijali ita mun ga 'yan matan da ake ɓoye su a gidaje alhijali ɗakin da ake aje amarya kafin a kai ta gidan miji inda ake zayyana ta a mata ado shine hijali masunat waɗanda aka kange su aka ɓoye su aka kiyaye su shine masunat ma'ana mata da aka kiyaye su aka ɓoye su a ɗakuna mun gan su a ranar nan walam na kun da ba mu kasance na rahunna muna ganin su ba illa inda na'atin nawa'iti sai idan masu siffantawa sun siffanta mana kun ga zancen ai yana wani irin zance ne na maganar mata ko to amma zancen da yake so fassarar wannan baitin shine kamar da bahaushe ke cewa gara ma da aka yi yunwa halin kowa ya fito a kusan wannan karin maganar ko yawwa kaga dai yunwa ba abin daɗi bane to amma kamar yana faɗar haka ne jazallahu yawmar rau'i ranar firgici da tsoro Allah saka mata da alheri da ta ba mu dama muka ga kaza kaga dai abu ne ba na daidai ba amma kuma yana faɗar har yana cewa Allah saka wa alheri ga wannan wunin saboda ya ba su dama sun ga wani abu an gane zancen insha Allah yau a takaice ne abin da ake nufi bala'i da musifa suna iya zama maka sababin alheri yau bala'in da ka shiga ne ya sa maka komawa zuwa ga Allah har ka san Allah tauhidi ya cika zuciyarka da kuma babu da baka jin mu'azi akwai wani zaka ga a rayuwarsa ba abin da ya hada shi da harkar addini baya zuwa gun wa'azi ba zuwa gun karatu sai Allah jarrabe shi da wata larura sai ka ga yana cewa bari mu je wurin kaza ko albarka ma samu kuma haka ba a wannan zaman kuma sai ji kalmomi za su yi masa amfani ka rika yin kaza ka rika yin kaza sai ya fara yi sai ya samu warakar rayuwarsa gaba ɗaya damuwar da yake cikin ta ma da yanzu ga magani ma ashe bai san da shi ba sai da ya zo fadar Allah subhanahu wataala kuma aka karɓe shi sai ya ji gaba ɗaya ma an warware masa komai nasa ya zama mutumin kirki akwai wannan a rayuwa ko babu shikenan abin da yake so mu fahimta sauran kalmomin baiti kuma mu fahimce shi a matsayin sababi ne da ya biyo mana ta hanyar sa domin mu ƙara fahimtar wannan sako Allah sa an fahimta bai alwajibu sadis fuska ta shida wannan a cikin wannan babi kenan ko amma kun gane dai baitin da sauran maganganu bai fuska ta shida a wannan babi na shida na maganar lalle wannan babi yana cikin abubuwa masu muhimmanci da malamin ibnu qayyim ya shimfiɗe mai da su shimfiɗa a wannan littafi kar ku manta har yanzu ba mu shiga asalin littafin nan ba littafin babi nawa ne in ba ku manta ba babi goma sha uku babi na farko da na har zuwa na goma sha biyu duk shimfiɗa ce gaba ɗaya ba su ci shafi ba su kai shafi nawa muke yanzu ko da ke kowa bugun nasa daban ko yawwa shafi na hamsin da wani abu gaba ɗaya bai wuce shafi tamanin ba a cikin shafuka wajen ɗari bakwai ko wani abu ko fi wanda aka rubuta wannan littafi asalin babi na goma sha uku shine zai gaya maka hanyoyi da shaidan ke bi ya cuci ɗan adam yadda kuma zuciya za ta gyaru in ta rabu da wannan abubuwa ma kirsin shaidan iri-iri shine asalin littafin nan abin da zai gaya mana to duk wannan zancen da muke yi shimfiɗa ce kafin mu je ga wancan to wannan babin na shida yana cikin babobi waɗanda suke masu amfani sosai a wannan shimfiɗar da malam ya mana to fuska ta shida a wannan babi mene abin da babin ke karanta ba ina so kar mu manta a kowane minti a wannan babin mu rika tunowa babu yana karantar da mu babu mai babu ni'ima babu gyaran zuciya babu sa'ada babu alheri ba komai sai idan ka riki Allah a matsayin abin bauta in baka rike shi abin bauta ba to duk wani alherin duniya da lahira ba kai a ciki duk wata kwanciyar hankali ba kai jin daɗin duniya a ce kana jin daɗi bayan baka riƙe Allah ba ba ka da shi wannan yana nuna maka tsantsan tauhidi duk mutumin da ya juya wa Allah baya to cikin bala'i zai zama yadda aka siffanta a wancan hadisi da mu karanta haka Allah zai bar shi yana reto shi ba sama ba shi ba ƙasa ba saboda me ya ƙi ya kama Allah mai san ya zauna lafiya ya ji daɗi ya samu kwanciyar hankali biyan bukatu ni'imtuwa to ya koma zuwa ga Allah Allah ta an gane abu alwajhu sadisu anna ta'alluq al-abd bima siwa Allah ta'ala madarratun alayhi ga abin da zai kara fito maka da wannan abu cewa bawa ya makalkale wa wanda ba Allah ba shi wannan asali cuta ce magare shi cuta ce idan akhadha minhu fawqa al-qadr az-za'idi ala hajatihi nan wata fuska zai shigo mana ya ba mu wani wa'azi a cikin abin da ya halatta ma kai riko da shi kai amfani da shi an gane in ka ɗauki fiye da buƙatar ka to cuta za ka samu mun fahimci zancen na san Allah ba za mu gama wannan wajeyin ba lokaci zai yi zan ba mu wani misali da ya ambata a ciki ishe abubuwa guda uku idan har ka yawaita su to za ka cutu a jikinka da ci da sha da yawan saduwa da iyali in ka yawaita su to har jikinka sai ya cutu ka ci ka ci kai ta ƙoshi kai ta ƙoshi ko dai ka yi bum ko kuma ka samu cututtuka a jikinka haka yawan sha wasu abubuwa ko kuma mutum yana da aure a ce kullum harkarsa jima'i kullum ba hutawa to shi ma wannan yana raunana jiki yanzu nan za a tsufa da wuri to waɗannan abubuwan ya faɗa kun ga wannan abin da zai maka amfanin ne ma ya halatta a gare ka to in ka wuce iyaka wajen amfani da shi to za ka samu cuta to ballantana abin da dama cuta zai maka an gane abu to shine to sai ke cewa duk abin da ka ɗauka fawqal qadri za'idi ala hajati sama da gwargwado shine alqadr gwargwado az-za'idi ala hajati wanda ya karu akan bukatarka غير مستعين به على طاعة الله ba ka yi amfani da shi kuma a da'ar Allah ba shi yasa ake son kullum cin abincinka kar ka manta wannan sirri daga yau in baka sani ba daga lokacin da ka ɗau lomar farko za ka sa a bakinka ka ƙudurci cin abincin nan za ka yi ne don ya gina maka jiki ka bauta wa Allah za ka samu lada hatta a wannan niyya ɗin cin abincin sai tashi daga al'ada sai ya koma maka ibada kuma sai ka samu lada kar ya zama cewa asalin cin abincinka kawai maganin yunwa ne a'a maganin yunwa ne to ka hada kuma da zancen ka samu karfin da zaka bauta wa Allah kar ka manta Allah a duk motsinka sai kaga Allah ya sa ka cikin salihan bayan sa mutanen kirki fa idza nala min at-ta'ami wash-sharabi wan-nikahi kashi nan ma idan mutum ya riki ya dauki ya amfani da ya ci ya sha shine nala dan lafazin nailin samu yake nufi da amfani da dukkan abin da yake nufin wani abu ga yadda zai zo maka fa idan na lamina ta'ami idan mutum ya ci abinci wa sharabi ko ya sha abin sha wa nikahi da saduwa da iyali wa libasi da tufafi fauka hajatihi sama da bukatarsa darrahu zalika wannan abin zai cutar da shi ko har tufafi ai ta tarawa ai ta tarawa su yawa zai shiga babin almubazzaranci zai cutar da kai to balantana wannan kuma dama mai shiga jiki ne yana neman kofar da zai fito wannan shi kuma ƙarfinka ne ake zazzage maka shi kullum ko ba haka bane waɗannan kowanne ka lura da shi akwai abu ce sa musamman in aka ce babu ci babu ƙoshi sosai kuma mutum ya yawaita wancan abu musamman maganar iyali to yanzu na za ya canza dole yana buƙatar ana cin abu mai kyau mai amfani a jiki sannan a samu wannan to ina ga in akwai talauci ga waɗannan matsaloli kuma yawaita wancan to dole ne kaga cewa yayi tasiri a jikin mutum ya raunana shi wani zai ce lalle wannan abun ya doshi wani gu kuma ko ba ba abin da kake ganin sa daɗi ne to duk daɗin da ba na Allah ba akwai cuta a cikin sa shi kenan abin da ake so ka fahimta yau za ka ji kana jin daɗin cin kaza cin ka abu mai daɗi baki daɗi waye daɗi haka nan maganar aure daɗi to amma in ya wuce buƙatar ka ta ɗan adamtaka ka zarce to sai ka ga ya cuce ka wannan wanda ya halatta kenan ballantana wanda kamar da na ambata wanda bai halatta ba fauqa hajatihi barrahu zalika yace walau ahabba si wallahi ma ahabba da mutum zai so abinda ba Allah ba irin san da yake so yi masa duk yadda zaka so wani abu da ba Allah ba fala budda an yuslibahu wa yufariqahu to dole dai za ku rabu za a janye ka daga jikinsa za kuma ku rabu da shi haka ne ko ba haka bane duk abin da kake so in ba Allah ba to sai ka rabu da shi da ko abin duk da kake so usulan wa furu'an wa hawashi in a mutane ne uba ko kaka ko ɗa ko jika da kake ta tattalin sa kana so kana reraya kana ta menene ko wani dan uwanka shine usulan wa furu'an wa hawashi duk dan adam da kake so ai a irin waɗannan ko kuma wani mutumin da yake maka wata maslaha wata alaka ta hada ku shi ke maka wani abu yanzu galibin mutane soyayya su ta fi ginuwa ma akan wannan fiye da alaka ta jini ko yawa wanda yake baka shine naka haka zaka ji bahaushe yana cewa wanda yake naka shine naka dan uwa wanda yake baka la'alla amfani yake da kai akwai shi ma wata fa'ida yake samu a gun kamar shi sa yake baka kuma kuma ko ba wannan dama fa'idar yake samu ko da gaske yake dai lada yake samu ta hanyar ka a gun Allah in ma da ikhlasi yake baka yau dan haka duk abin da kake son sa wanda ba Allah ba to wata rana kana so baka so zaka rabu da shi zai mutu kafin ka ko ka mutu ka bar shi zai kare ya bar ka zai lalace gobara za ta zo masa za a yi bala'i abubuwa za su zo duk yadda kake son sa ka rabu da shi wannan darasin ba bukatar a ga mutum shi ko kowa san shi shine labudda falabudda an yuslibahu ko na'am yuslabahu za a kwace masa shi wa yufariqahu kuma ya rabu da shi fa in ahabbahu li ghairillah in yana son sa ba dan Allah ba ma'ana ba saboda wani abu na addinin Allah ba ba zai samu lada a kai ba fala budda an taburrahu muhabbatuhu to wannan san ma da yake masa sai ya cutar da shi an gane abin idan kana son mutum dan Allah akwai ƙarin lada akan mujarradin soyayya kawai an fahimci abin akwai mujarradin soyayya kana son abu ba dan Allah ba to idan ma'ana ba kawai saboda wani abu na addini ba to idan kuma wani abu ne wanda ma ba dan Allah ba shi ya ja kake son sa to dole ka samu cutuwa akan wannan duk abin da ka so ba dan Allah ba sai ka sai ya cuce ka da kuɗi da ƴaƴa da mata duba ku ga da muke son ƴaƴanmu da matanmu amma me Allah ya ce akan su ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ko fahdharuhu a wani wurin kuma inna ma amwalukum wa auladukum fitna matanku ‘ya'yanku da dukiyoyinku menene su fitina ce jarabawa sai Allah jarabe ku da ita da ka karka bari abinda wannan wato bawa Allah yake so mu fahimta malamin littafin nan shine gaba ɗayan abin da zaka so shi to ya zama a bayan Allah yake kowaye bai kai ka so shi sama da Allah ko daidai da Allah ba Allah shine komai a zuciyarka to a lokacin zuciyarka ta zama Allah ya mallake ta kuma kai ne bawa ne na Allah sai ce fa in ahabbahu li ghairi Allah fala budda an taburrahu muhabbatuhu ya ba ya lokacin bahar abi ka nuna ba a tun wajen minti goma na duba lokacin har ya wuce dole mu tsaya haka eh mu bar shi haka tunda dama wannan wurin kamar na gaya mana ba za mu gama shi ba za mu dawo mu sake yau da haka mu koma daga farkon alwajin sadis insha Allah darasin mu na gaba anan ne za mu tashi lokaci ya riga ya ja Allah maɗauki muke roƙo ya kimsa mana wannan tauhidi da muke karantawa ya shiga ya zauna a zuciyar mu Allah subhanahu ta'ala ya amfane mu da abin da muke karanta ni mai faɗi Allah ya sa in fi ku amfani da abin da nake faɗi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk